hanifa wala zarran fawlan nan sun kuɗe wa kai na dogara illa mai da Allah sai abin da Allah ya gada in mai kyau na samu ganin dama Allah in mummuna ya same ni ganin dama Allah da ma da ce da su zan kuntu a ramar zai ba ma za ba ni da duk abin da ya babu gare ni na zai kafin ma za ba ni to abin da lamarin aji shi kan na zai amma lau kuntu a ramar zai ba da na san duk abin da ya babu gare ni in dai ya babu ce kuma lallai na zai to da kasuwar su ne na tsaye ana san yawaita alheri yi sai yi sai wa ma mana masali ya so kuma da ba zan bari wani wahala ya tafi ni ba da ba zan yi ciwo ba kama ana haka ne dama zan yi ciwo kuma zan zan da kuma wani abin da nake so bisa ikon Allah tun da ni ba Allah ba ne ni ba wa Allah ne Allah zai iya hana ni abin da ba nake so sai ka gan Allah bai ga dama ba ne ba ba zai ba ne ba to don haka da na san abin da ya babu gaba ne na da zai ka gan na sai wata aikin alheri ina dai ai ko manzon Allah yana yawaita aikin alheri rayuwar da ba ke nan ko wata aikin alheri wa ma'amta ne da so kuma mummunan abu min fakirin na talauci misali ba zai shafe ni ba wa zai yi da wani da ni kira ni an don wata kila da na san lokacin da abin da ya faru zan yi kokarin yadda zan kare kaina daga afkawa cikin wannan yanayi da yawa waɗansu mutane misali wani yana da zaune a garin nan shekara da shekaru sun ana raba filaye kyauta bai karɓa wa kansa ba bai san za a ga wani ne yi ba. Dan tattar su ne kai, wa ma masa ne so, zo abin da kuma zai zama duka gare ni da mai, amma sai ka ga wata saboda rashin sani sai wani abu ya duke ni ta wanda inda na kare wataƙila ba zan tuzo ba. To wannan Allah dan ya nuna kowa ma bayan Allah ne yadda Allah ya ga dama shi ke da kowa. hada na ce an magoya za mu cewa da wannan bayan ko da cewa akwai abubuwan da Allah ya sanar da annabi na gari ai akwai la yuziru ala ghayrihi ahadan illa man tasaba alim al-ghayb fala yuziru ala ghayrihi ahadan an menene ban ji ba ne rasulullah Allah shi ne Adam rai, fala yanzuru ala ghayrihi ahadan illa man safa ya rasul. Allah shi ne mazanin gaibi abin da suke koyi. Baya bayyana gaibin sai sanar da wani illa man safa ya rasul. Sai wanda Allah ya zaba. To aya cikin rusul da ma ba ku ga da irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yana ce liman kuma Allah la ya sauke shi malakun mukarrabun wala nabiyun ina da wani lokaci na ya Allah ba wani mala'ika ko wani annabi mawuzaci da ya ke kusada da ni a wannan yanayin da da ni sai Allah to a lokacin Allah na sanar don haka manzon Allah akwai abubuwan da ya sani da yawa wanda bayan Allah ya yi to manzon Allah abin da ya sani da yawa manzanni ma sauran manzanni ba su sani ba abinda akwai abinda manzanni ko roron su ne suka sani da yawa sauran manzanni ai shi ne shi biyu komai yau an da zan zo a shekura ɗaya to a ce na duk ɗaya ake to amma wani ya fi wani shirka rusulu fasar na ba a wani ala ba minu man kalla mana wara ba a wani daraja ko to saboda haka in ana illa na zai manzo Allah ya ce ni ba wani abu bane da ban face ni mai gargadi ne ki muku gargadi bin nari gargadi da wuta gargadi wa kafirai cewa wuta tana nan tana jira duk wanda bai imani da Allah ba wa bashirun kuni mai alfikir ne ga mu'minai cewa aljanna tana nan tana jira su amma da kawai yoyo wato albishir din ga mutane waɗanda suke mumini na
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين
Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi Allah shi ne wanda ya halitta ku min nafsin wahida daga rai guda daya in an faɗi wannan to ana nufin adam dukkan adam daga adam ku garo shi ne yau yake wannan rai guda daya ita ce adam Allah da baraka wa ta'ala talaka na kurta na min nafsin wahida Allah da baraka wa ta'ala ya halitta ku dukkan daga rai guda daya wa tilkan nafsu هي نفس آدم والنار إذا تيران النبي آدم أما عالم الأجساد هنا إن أنا مجرد يكون وخلق الأرواح كلها راوك هم تلك ولا ألا يجد من روح واحد لقول روح ولا وذلك الروح ولا روح شيء شيء روح محمد a alamar arwa manzan Allah shi ne abul arwa a alamar ajisa manzan annabi adam shi ne abul basar wajen farkon halitta na gangan jiki to adam shi ne farko amma wajen halitta na rawoka dan Allah shi ne farko sallallahu alaihi wa sallam fa adam abul basar ko muhammad abul arwa adam shi ne uwar jikuna in ana daɗin jiki to ba wanda ya riga adam amma ana daɗin harwa a rawuka to ba wanda ya riga sai na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda ana da harawuya wannan ran da aka halitta ta sai aka halitta maka matarsa wato hawawu kenan liyakuna ilaiha dan Adam ya zaɓi da zuwa zuwa da ita wannan matar tasa, sai ana ma'adin da saba da ita. To aka ɗaura masa aure, salatin auren shi ne salatin auren shi ne salatin manzon Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Dan yana barci ne kawai, yana cikin barci a jikinsa daga hakarkarinsa na wuri aka ɗauko aka abinci matarsa Hawwa. Ya farka daga barci sai ya ganta to Allah sai ya sanya sha'awa a tsakani irin sha'awa da ke faruwa tsakanin miji da mata da dan ba Adam bai san wannan ba amma tun da Allah ne ya kuma ya sa halittar ya sa wannan sha'awa sai ya dace da wannan sha'awa ya bi hannu zai taɓa hawa wa aka ce a'a ka biya salati me ya salati aka ce ka yi salati wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka yi salati manzon Allah shi ne salati falamma da dajaha yayin da ya taru da ita taruwan aure hamalan hamlan sai ta ɗauki ciki kafifan amma ya zama mai sauki ba wa ya alkinta ciki ne wato duka da maniyi ne shi ne tushen ciki ne ya haɗu da maniyinsa da nata to a nan ne aka haɗa aka wato suka sami ciki fahimtar zai ta rika kai kawo da wannan cikin da ta rika dawo da saboda ne saboda ba wa ana ba da ne ba komai tana duk mu'amalolin da ba wa ba ba amma bara ma asala yayin da dai da wani ciki yayi wali ke nan bikin bikin wani wala nauyin da zai shi ne wani dan yayi girma a cikin da bai fasa ne وأشفق أن يكون بهيمة أما ذلك كتبناني سلطان الله رأيه أما تنانيه كم هيدوه أو لبا كم هيدوه لبا dan zuwa cikin dabba suke raye kamannin dabba kawai suke kallo to ba za ba da Allah in zai ba su da ya ba su duk mai kama da irin dabbobin da suke ganin jini to daga nan saboda wannan tsoro ne bawan Allah ne da tsoro nan da nan zai koma ina wajen Allah bawan Allah yana kwaɗayin wani abu nan da nan zai koma ina wajen Allah to man da suka ji tsoro da'awa na a bawo sai suka yi addu'a suka roƙi Allah ubangijinsu suka ce ya Allah muna roƙonka la in ataitana salihan idan ka ba mu da salihin daidaitacce mai kyakkyawan halitta irin namu shi ne sauriya mai kyakkyawan tsari irin na nan haka in ka ba mu irin wannan nan bayan ya zama salihin mutumin kirki ya zama kuma mai cikakkun dukkan gabobi irin na nan haka to in Allah in ka mana wannan dan ku nan da minan shakirin wallahi za mu zama daga cikin masu godiya ya Allah za mu gode maka na'am
فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون
Allah ya ce bayan sun yi wannan addu'a Allah kuma ya tarji addu'a wannan ma adawu ma saniya to da Allah ya tashi ba su haihuwa suka haihuwa Allah ya ba su na salihi da biyayye da kyakkyawan gabobi amma mai maban shi ke nan abu ya tafi daidai ya ala lahu shirka sai suka sanya maza wa Allah abokin tarayya bayan samun wannan kan. Ai ja'ala ja'ala auladu ma lahu. Yau matsalar da ya nan ba wai Adam da Hawwa ne suka yi wa Allah shirka ba. A'a ƴaƴan da suka haifa din ne can daga baya suka yi wa Allah shirka. Ja'ala to shi ne sai aka yi isnadi shirkan zuwa ga kamar Adam da Hawwa ne suka yi. ai ja'ala ai ja'ala auladahuma lahu lillahi shirka ya dan adam da hawwa sai suka sanya wa Allah abokin tarayya shi ma adawuma cikin abin da Allah ya baiwa wato adam da hawwa shi ne sai wani bayani a nan yace da ila adam wa hawwa wannan shirkan sai aka danganta aka ce ja'ala wato da Adam da Hawwa'u wai suka sanya wa Allah abokin tarayya wal muradu amma cewa abin da yake nufi yace ba Adam da Hawwa ake nufi ba ana nufin zuriyar Adam da Hawwa'u dan su daga baya su suka kirkiri bautar dole ba Adam da Hawwa'u lamma nazala Adam ila al-ard yayin da Adam Allah ya sauko da shi bayan kasa bi zaujatihi Hawwa tare da matarsa Hawwa'u hamalat Hawwa'u bi aqallir bi aqallir riwaya 20 mabana Hawwa'u mafi karancin abin da ta haifa a ciki mafi karancin abin da ta haifa a wata riwaya 20 mabana na guda ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya guda 20 sai ciki 20 sai da yi tana haifarwa kullum wannan fiye gulamu wa jariya kowane ciki kuma tawaye ne amma mace da namiji kowane da hadisi ya zo annaha hamalat kamsa ne ake batinin a wani hadisi an ce cikuna daban-daban ɗari biyar ta yi kullu hamlin fi jariyatun wa gulam kowane ciki cikin ɗari biyar ɗin nan tawaye ne mace da namiji ko garwayo guda biyu ne waɗannan ne Adam alfa walade. Hawa'u ta haifa wa Adam ‘ya'ya dubu sai kamsu ne ake batini cikin cikuna da ɗaya ɗari biyar tun da yake su biyu ne. shehu ya ce cikin misali da shehu yake bayarwa ya ce mama da adam adam bai rayu bai mutu ya bar duniya ba hatta da amin auladihi wa auladi auladihi ni ada ajin sai da aka haifa masa daga kan 'ya'yansa zuwa jikoki zuwa jikoki jikoki sai da ke rai wajen dubu a dubu ɗari dubu ɗari ya gani wannan matar kana al'arba yayin da suka sauko daga sama suka zauna a bayan kasa walaisa ma'au ma ala wajin ardi illa bahari a lokacin babu waɗansu halitta sai dabbobi kaɗai su suke rayuwa a cikin su wani da sauran kwari na bayan kasa wani hashara Uhud wato namun daji guda uku wani hashara da kuma kwari to suna irin wannan rayuwa suna zaune wa amalar hawa'u sai hawa'u sai ta wuce ciki kafa an ya ciyar walar yanzu Uhud suka ji tsoron kar a yi da kuma ya yi kama da namun daji auna haiwan ko kuma sauran dabbobi suka ta jin tsoron haka fasala ba sai suka roƙa suka yi nema daga Allah min Allah ya bada wa ta'ala an yi dila wajen da sauyin suka roƙi Allah suna roƙo Allah ya ba su ɗa cikakken ɗa wanda ba na kasa a cikin su shine sauyin wato zama mutum sosai kamar su ma kamar yadda suke ba sa son su ga aka ce haka yakunu ala kalkatil badar wannan kan in suka haife shi ya zo a yanayin halittar nan adam fastajaba lahu du'a'ahuma Allah ya amsa addu'arsu wa razaqahuma auladan sulaha aka ba su ƴaƴa kuma salihai kuma nagartattu masu cikakken halitta walakin auladahuma amma ƴaƴan adam din daga baya da suka yi yawa ja'alu lillahi da shuraka suka sanya wa Allah abokan tarayya kai wannan fasaran da ke ya faɗa kenan ja'ala lahu shirka wato ana nufin ƴaƴan Adam da Hawwa su suka sanya wa Allah abokin tarayya al-insanu ilayhi ma danganta shirka sai aka danganta zuwa ga Adam da Hawwa amma wal muradu al-aula ana nufin iyaye al-muradu quraish ana ma nufin waɗanda suka fara yin dodo su ne ƙwararrawa kuma lalina asrafu billahi su suka fara wa Allah shirka wata tufassiru ayatu lati dari hada akwai ayat da za ta je wannan za ta fassara wannan cikakken wannan bayani ji shiru fi tafsirin jalal ya zo cikin tafsirin suyuti in ka je da kara jala in shewa ya faɗa saboda yana kotun jin suyuti da yawa in ka je shewa ya kara jala wato imamu jin suyuti ya faɗa yace to ya zo cikin tafsirin jala in yace jala kawai ka sani yana nufin ya ala da shirkan fihi ma a fi ma adahu ma wai sun sanya wa Allah abokin tarayya a cikin ɗan da Allah ya ba su din in ji tururi yadda fitar ne ya fi abdul halin wai sun sa wa ɗan da aka haifa na farko abdul halin halin menene halin waye halin ba da sun bane wa da shani manomi mana harku ko to wato ba kamar ba wa manomi amma akwai ma wanda yake da wannan sunan kila inda iblis amara adam an yuzalliya waladahu bi abdul halim an ce da aka haifi dan iblis ne ya zo ya gaya wa adam ka sanya masa sunan abdul halim shi ya bada wannan sunan wal halim huwa iblis ainihin halim din kuma iblis ne kuma ya zo ya koya masa yake ka sa masa wato bawan iblis kenan wa hadha shirku kaga wannan a fassarar suyuni yace wannan ai shirka ne ma kana ya alamu hada ai adam bai san wannan ba wala ya bari an ya kuna abdan illa lillah bai kamata dan da aka haifa ya zama bawan wani ba sai bawan Allah to wannan in ji siyobi shi ne ja'ala da shirkan wato wannan sunan da suka rada ne sun yi wa Allah tarayya amma shi shewa yana ce a aya ta yi bayani karara ja'ala da shirkan an danganta shirka din ne ga Adam da Hawwa amma an yi waɗanda suka kirkiri shirkan daga baya ya'yan Adam kun gani karatu na وليس بإشراك في الألوهية يؤيد شركا باوي أو جم بوتا بني لإسم آدم سبب آدم معذور لي أي آدم بدأ بوتا بدأ بوتا بدأ شركا أي شيء معذور لي لو كان باوا معذورين رواه الصبر وأن هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما ولدت حواء يا إنت حواء تحيي ba a biha iblis iblis ya zo ki wa ya je na kallo wa kana la yajidu la hawlan yayin nan ta yi ta haife haife ma amma ya'yan ba su rayuwa to wanda ya rayu iblis da ya zo sai za ga yayin ka ne fa kana tabbihi abdul hal in kina so ya rayu ki sanya masa sunan abdul hal fa inna hu yahi domin in aka sanya masa sunan nan zai rayu fasammatu wata yadda aka sanya masa suna fa'al kuma Allah da jarraba sai yaron sai ya ci gaba da rayuwa a shi kenan abin ne ma ya samu fakana zalika min wani shaytan wannan ya zama wa'ayi ke nan kenan ila al'ana shi ku yace har yanzu ba mata suna jami yawwa annisa yuwajjidu lahunna shaytan har yanzu a yanzu ma ma za ta zan yi kamar doruwa sai in aka sami wurin da ba ilimi in an sami bakin da ba ilimi to shi ke nan in namiji ne aka haifa a ce a sa maka mantau ba in manta da in mace ce kuma a ce mata a yashi sai wai an jefa ce ita shi ke nan dai to wai haka zai ta rayu akwai irin wannan tafi-tafin da yawa a ƙasar hawa da larabawa ma suna yi fata aran lawo Allah ya ɗaukaka amma su yi kuma gaban abin da ake masa shirka da shi abin gaban abin da mutanen maka ke masa shirka da shi wato goma kake na
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون
وكذا أنا إن كانوا ذلك bayanin da ke wuri cewa za a zo lahu shirka shi ma adari ma shi ma adawu ma yana nufin ba wai adam da hawawu ba ne yana nufin ƴaƴan da suka haifa ne daga baya suka yi wa Allah shirka don cewa yace akwai ayar da za ta zo gaba ita da kanta za ta yi bayani to ai alqur'ani shi yake fassara kansa da kansa to wannan tafsirul qur'ani bil qur'an shi ne cewa dama aikinsa kenan ya fassara alqur'ani da alqur'ani ko ya fassara alqur'ani da hadisi ko kuma ya fassara alqur'ani da ijma'i na malamai da sauransu to saboda haka idan aka lura da wannan aya da take cewa al-shirkuna yanzu su yi wa Allah shirka to kaga ai bai ce al-shirka ne ba balle a ce adam da hawa ya dawo a ke adam su ne suka yi wa Allah shirka Allah yake a shirkuna yanzu za yi wa Allah tarayya a shirkuna ma la ya kulobu shay'a za yi wa Allah tarayya su masa tarayya su haɗa shi da abin da baya halittar komai wa hum yumlakuna kullum ma halittar su aka yi sannan suke so abokan tarayya ne wajen halitta ko wajen ibada haka kamata su yi haka ba wala yastafiquna lahum nasra kuma a lahira su waɗanda aka bauta musu ba za su iya taimaka wa waɗanda suka bauta musu da komai ba. Wala an su kan yanzu ko ba za su iya taimaka wa kawunan su ba. To wanda ba zai yi wa kansa komai ba, maulana shek yana cewa in ka kalli abin da ake bauta masa ta yadda ba zai wa kansa amfanin komai ba ka duba ka gani ko gudu ko ko gobara aka yi sai dai yana da kyau ka ɗauka ka gudu da yiwuwar ka lura da shi wai kuma Allah ne ba Allah da ake neman taimakon su akan dukkan musibu sun suka taso amma gobara ma bai iya kare wa kansa ba sai dai wuta ta cinye saboda haka wani an fi launin yanzu su ba za su iya taimaka wa kawunan su ba na
إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صادقون
Allah ya ce wa in da kuma ila huda su gumaka da ake bauta musu marasa amfani da ma za ku kira su cewa su din su zo su karbi shari'a su yi imani da Allah la ya faru ba za su ji ku ba don ba su ma san Allah ba sawa'un alaikum ku kuma daidai ne gare ku a da auru ku ku kira su zuwa ga Allah an dan a da auru an an su sami nuna ko ku kira su ko ku yi shuru su ɗaya ne su ɗanke banda ne in kuka yi kira ma ba za su je ba in kuka yi shuru ma dai su ɗaya ne an yi waɗe la ya ba ba za su ga Allah ba li alam samadi ko ko ba za su fi kiran da kuka yi ba saboda ba sa jin komai ba su da hankali ba su da raima domin sassaka ne duwatsu ne da sauransu kuma abin mamaki a zamanin jahiliya waɗannan kuma kan su ake bauta musu a waɗansu wurare ba ma sassaka ba akan samu wata kasuwar bishiya ne na duka can fata akwai alayhi in za a tafi kasuwa a ƙauyuka sai a nemi kuɗi sai a soka amma ƙananan kuɗin ba ake soka sai a soka kuɗi in ya taru ya yawa wani ya zo sai ya kwashe ya ga wawa irin wanda yana faruwa waɗansu zuwa zo ne waɗansu kuma wani maciji ne a wani wuri kawai in ya riƙa ana tsoronsa sai a rika kawo abinci da abubuwa wani Allah ne a gudu kuma a zo neman biyan bukata kuma saboda kyautata masa da ake yi da yawa saboda shi maciji ka san duk abin da ake kyautata masa to aka saba da shi a cikin ilan nasu cikin abin kuluba humu wa zala masa abada bi insana ihsan ka kyautata wa mutane ba jikinsu ba zuciyarsu ma sai ka mallaka domin zamani ya daɗe kyautatawa ya karsa a mallaki ɗan adam to haka ma sauran halittu to macijiya ma in ana zuwa ana jefa mata kaɗan kaɗan sai wata ran sai ka rika fitowa ma tana jujjuyawa sai a ce to yanzu kan an daɗa sabawa a usubillah jahilci yana da muni to mun gode wa Allah da Allah ya bamu musulunci ta hannun manzon Allah annabin da babu irinsa ya zo mana da littafi alqur'ani wanda babu wani littafi irinsa alhamdulillah mun gode wa Allah na'am إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
Allah ya ce inna lazina tad'una dama shi ya gaya mana almadat madda ta tad'u ta'budu ne al-ibada wannan kalma da in ka ta'budu ai tad'una ana nufin ibada ne ba ni kira kawai haka ba وأن المساجد لله فلا تدعوا معنا فلا تعبدون to saboda tahrimi to tarbu sai a ce kada ku bauta a kada kada ku kira to in kace kada kira kowa to har sunan manzo Allah ma kowa ne ba a ikama a masallaci ba a tajiya kuma sunan manzo Allah yana shigowa ciki ko babu to saboda haka fala ta su ma'ana fala ta abudu ne saboda haka innal ladina tad'una sani waɗanda kuke bauta musu min dunin lahi ku bar Allah ku sani aikin banza kuke yi saboda saboda ibadun amsalukum bayi ne su ma irin ku don haka ku jaraba ku gani far'uhum ku roƙe su mana to kaga wannan falaysa jibo lakum ku roƙe su mana ku gani ku yi addu'a ku roƙe su falaysa jibo lakum kuma su amsa su biya buƙatan ku a gani in kuntum sadiqina in abin da kuke faɗi gaskiya ne fi annaha aliyatu bisa cewa waɗannan gumakan alloli ne law kanu aliyatan da a ce alloli ne da gaske lasta ja du'a da sun amsa addu'ar da kuka yi walakin nahum ajizu amma gajiyayyu ne su ma ba za su biya bukatar kansu ba balle ta ku na'am ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يقصدون بها أم لهم أعين يبصرون بها أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون
na'am to Allah ya ce in kun ce suna da wani amfani to bari mu duba mu gani mai amfani yana da sifofi waɗanda ko da mutum abin da ya sa ya fi saurin dukkan halittu saboda yana da waɗansu gaɓoɓi da Allah ya baki waɗanda waɗannan halittun ba su da shi ɗan adam yana da hankali ɗan adam yana da ido ɗan adam yana da kulli ɗan adam yana da hanci ɗan adam yana da hannaye da yake biyan bukata abubuwa ɗan adam yana da kafafuwa to kaga wannan kawai da wannan ne ya fi sauran dukkan mahalittu ko ya fi dukkan dabbobi don dabbobi sun suke kula da shi bayan haka kuma zai jamada sandararrun abubuwa to abin haushi ma masu bauta wa dodannin ma ba marasa waɗannan gaɓoɓin ne suke bauta musu ba hankali ba ido ba kunne ba hannu ba kafa wai am- amma Allah ne ko mutum ba bai zama ba ma tukunna ba zai zama Allah shine Allah yake cewa da kuke bauta wa waɗannan abubuwa na banza bari tambaye ku alahum abdul shin dodannin naku suna da ƙawabuwa kuwa yamsuna da ha waɗanda suke tafiya da su halin alihatu yabdiluna alal maki shin allolin suna da iko su tafi su yi tafiya ya irin yadda ɗan adam ma yake tap tap tap da kafarsa a ba su yi amsa ba su yi am lahum aidin shin ko dodannin suna da hannaye ne yabtishuna biha waɗanda suke kama abubuwa da su amsa dai shi ne babu am lahum ayun dodannin suna da idan duna yusiruna biha wanda suke kallon abubuwa dan idan duna kam akan akwai amma ba na kallon abubuwa ba suna nan ga wuri kawai haka idan duna akwai su dan duk gurbin da aka masa da aka masa ido da kunne da hannaye amma duk mara ba amfani to ablahu ayyun suna da idan suna ne su waɗannan goma kan ne yusuruna da yawon da suke ganin abubuwa da su an zane babu ablahu azanu ko waɗannan goma kan suna da kunnuwa ne yasma'una da yawon da suke jin magana da su wannan duk tambayoyin akwai kaza ne akwai kaza ne istimhamu min kani istimham ne tambaya ce na inkari cewa da bai kamata tun da haka ne bai kamata su yi haka ba laysa lahum shay'un min dhalik dole ne ba su da wani abu daga cikin waɗannan abubuwa da aka rana min ma da ku wanda kuma ɗan adam kuna da shi to su ba ku da shi to ba sai ba ta abu nuna mu to don Allah in kuna da hankali don me kuke bauta musu wa antum atammu halan minhum alhali halin ku da yanayin ku ya fi kamala akan nasu in haka ne ma ba zai ku bauta wa ƴan uwanku ba ai ya fi dama dama akan wannan tunda ƴan uwanku na da hankali suna da gidan tuna suna da kunne suna da hannaye suna da kafafuwa to amma ba alloli ba ne amma waɗancan da kowannen ma ba su da shi ko ce su ne alloli fal'adiluna shehu ne shehu islam yace sun masu bautan akmalu min al-ma'ruf sun fi cikin martaba da kwarjinin halitta akan waɗanda suke bauta musu ne لأن العابدين domin su masu bauta din lahum hadhihi al-ashya suna da waɗannan gabobi da muka bari والأصنام ليس عندهم شيء goma ta ko ba su da komai daga cikin waɗannan gaɓoɓi da musulun zai to kai ba ta abuduna ilahan antum akmalu minhu dan me za ku bauta wa Allah da kuma ku bi shi cikin halitta da tantanta kuma ku ce Allah ne wannan ayyukan hankali ne in ji shehu na ko ka ga ya mutu ku kuntura ka aku to ku kira allolin naku ku zo ila halaki tun da na kar a yadda da su su ba abin yadda ba ne to ka gaya musu cewa su tara allolin su zo su halakar da kai za su iya sun baki doni su ne da dukkan makircin da za ku yi fala sun zuru ne kada ku daka dama a kan komai ku yi duk abin da za ku yi ai fala sun zuru ne kawai ni na uwa ne ku ni ban damu da ku ba ku aikata duk abin da ku ga dama نعم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
قل كذا يا موسى يا رسول الله ni babu wani abin da nake tsoro ba na faɗi wajen kowa ka ce musu inna waliyi inna waliyyi sani majibincin al'amari na masoyi na shine Allah shine Allah mutawalli umurin huwa Allah mai jibintan dukkan al'amari na a rayuwa shine Allah Allah ne nazarin kitab wanda ya saukar da wannan babban littafi wato alqur'ani wa huwa yatawalla salihin dama Allah shine mai jibintan dukkan salihan bayi to saboda haka Allah shine majibincin na الحمد لله نعم
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون
أما يجي والذين تدعونه آه، والذين تدعون من دونه wanda kuke bauta masa har da kuke bauta muku kuma da shi Allah ne kuna aikin banza ne la ya tafi ƙuri na sarako lokacin da kuka shiga matsala ko a duniya ko a lahira ba za su iya taimaka muku da komai ba wala an su samu yanzu kai ba ma za su iya taimaka wa kawunan su ba lokacin bukatar taimako ya kama to ko kawunan su ba za su yi musu kokan su komai ba
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
Allah ya ce wa in zarku in ma ka kira su irin guda zuwa da cewa su zo su karfi shari'a su yi imani da Allah la ya mau ba za su yi wannan karan ba a wada wanda ramu za ka ga su su goma kan yanzu ne da dai da ido bara bara suna kallon ka amma wani la yusiru amma ba za su iya gano ba za su iya fahimtar wani abu ba wato fasar daban domin nazar daban kana iya kallon abu amma baka baka gane abun ba za ka iya gashi nan wala tana kallo amma baka san ma da kike kallo ba to wanda rawu yan zuru ne yan zuru ne ilaika goma kan za ka ga za ka ga su sun zuba maka ido suna kallon ka amma wani ga yi su amma ba ka gane komai a cikin kallon da suke yi dama kallo ai zai yi amfani ne in akwai akwai injin da yake fassara sawa duk da kafofin mutum an hawasul kam gano alamar bakin wahida gabobi ana ce past tense abubuwa guda biyar waɗanda suke da shi ne da su ake gano abubuwa to suna kan martaba guda ne ne a kwakwalwa idan ka taba abu in kana son ka san mene ne ko a duhu in ka taba abu za ka gane mai tafsi ne ko mai mai mai gauri ne ko mai zafi ne ko mai mai sanyi ne wa zai fasara a nan a ana taba akwai wajen tantance abu za a kai wa kwakwalwa kwakwalwa za su ce ai abin da ka taɓa nan kaza ne in ka ga abu da ido to kallon ne kawai amma sai an ɗauka an kai wajen fassarawa kwakwalwa ita ce mai fassarawa abin da ka gani din nan ba na miji ne a'a mace ne ko kuma a'a akuya ce ko kuma zaniya ce wa zai fassara kwakwalwa abin da ka tsantsana da hanci nan ma sai an kai zanta wajen fassara daga an tsantsana sai a ji wataƙila ko a duhu ne da ka ji wani sanyi sanyi sai ka tafa sai ka kai hancinka to daga ka kai in ka ji ka tafa ai nan da nan za a fassara wani ko sai a ce a a ba ku ko wani nan da nan sai ka gane ya ji a duhu ne haka ma abin da ka taba din a kafin sana din ko ba a duhu ba ne in ruwa ne aka kawo da ta ji ruwa ne kam amma mai kanshi ne da yake a to ai wannan ai turare turaren ma iri kaza ne waye mai fasa kwakwalwa to haka kunne abin da yake in ka ji wani sauti to sai sautin sai an kai kwakwalwa kwakwalwa ita ce za ta fassara abin da ka ji din nan muryar nan adadi dan adam kan ma namiji ne ko ko mace ne ko kuma a'a muryar saniya ne ko dukiya ko akuya to gumaka ba su da kwakwalwa wanda zai mutu wannan fassara ne to saboda haka Allah yake faɗi cewa wa in tad'u ila al-huda la yasma'u la yasma'u wata ra'un ya zo ne dai ka za ka daga cikin koya ido suna kallon ka amma wau da yanzu ba su da basira ba su da mai basara saboda ba su da hankali kwayan ido ma ga shi nan kawai dai hoto ne a tafisul asnama ji shehu shehu yake za ka samu gumanka ka annabu ya zo na kamar suna kallo ko ba wanda ya taba ganin gunki kamar suna kallo wale da inda ku fasaru amma ba su da ido na idraki na da suka mene ne suke kallo na ya rauna jaya ba sa iya ga kallon abu kallo na ganewa ma a tattu a makatar kuffar amma mamakin tsananin wauta da hausa na kafirai muhammadu insani kane ai annabi muhammadu mutum ne kane cikakke a kowane irin cika wajen gaba da hankali da komai da kan halitta da abubuwa insanin kamil kamilun akla manzon Allah mai cikin can kyawawan halaye annabi Muhammadu kamilun afal mai cikakkun ayyuka ne komai nasa mai kyau ne mai inganci haka annabi Muhammadu ya ce wanda zai kuma da jami'in sifatar gamal annabi Muhammadu ya sifantu da dukkan wata sifa ta kamala ta cika irin wanda dan adam yake so. La ya sahi ko an yakuna wannan ne a waje na kamar akwai gyara. La ya sahi ko an yakuna na yau? Yawa akwai gyara sai dai la ya sahi ko an yakuna ila. Duk da wannan cikin amma bai cancanta a kira ga Allah ba. Saboda haka ni ina ganin wannan akwai kafafun fasfani kuskure na madabba a maimakon kalmar la yi sayi ko hanyar kuna ilaha annabi tare da sifansa da kamalarsa to bai cancanta a kira shi Allah ba ba Allah ba ne haka ne in akwai wanda za a danganta masa shi ne Allah ai annabi Muhammad ne duk saboda shi kansa to amma shi ma bai cancanta a dangana masa annantaka ba amma wa ajarun fakat dutse kawai da ke a zaune yankin an ya kona ila zai yi wa ikirari Allah ba zai yi ba saboda haka wannan gurin wajen da zai yi na gyara ne ya kamata a rubuta ne ila bai kamata annabi wa mutum duk da kamalan sifofinsa da abubuwan da ne wanda ya fi kowa kamala shi kansa ba a danganta masa allantaka to ta yaya dutse kawai saboda wanda za ka ɗauke shi na aje kuma sai ka ɗauka ba in ya fi ƙarfin ka ka gungura kuma wai shi ne Allah wannan har wuta ne irin da jahiliya Allah ya gane da mu na'am baraka ba ba ne
a da tambaya na farko yake assalamu alaikum na'am da fatan malam ya wuri lafiya malam ne ya sa ba a yi sallar lafiya tsakanin na asar da magana
shi ai ai duk abin da ake yi ana koyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu akwai hadisi da yake ce ba babu sallah bayan la'asar har sai rana ta fadi babu sallah ba wata sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta fadi to nan ne ma wajen har sai rana ta fadi waɗansu malamai suke tarihi cewa ai tun da aka ce har sai rana ta faɗi to in ta faɗi kenan ana ce a nan ne suka dogara suke amma a lokacin malamai a tsakanin daga yin sallah la'asar kuma an ɗauke kowace sallah har sai sallah magariba kuma akan haka malaman mu suka fassara akan haka kuma muka tafi idan ma an ce an sami hadisai daban-daban to an saka kalli malaman da suka dogara da hadisan daban-daban ingancin malaman yanzu ka dubi imam malik wanda duniyar gini ta riga ta yarda da dukkan abubuwan da ya faɗa sai waɗansu da suka zo ƴan baya waɗanda ba su kara da duniyar gini ne ba sai can da suka rayu su ne aka yi dogara da su da yake akwai kuɗi aka buga da littattafai aka yi ta tarihohin ilimi karshe ka ji an ce maka tsarin da wani suna kuma abin da ya faɗa bai kai na imam malik ba ana kokarin rusa fatawar imam malik saboda haka dai ana kulle hali fatawar fatawar da take kara shi ne bayan sallar magariba a isha an sallar la'asar babu wata sallah har sai rana ta fadi shi ne dalilin nan yana da yake da fatan malam ya sa ba lafiya malam ne ya da hukuncin auren da aka yi da wani yana kama da
aure bai bai dauri ba mana idan aka lura da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la sadaka illa bimin illa bi sadaqin mawali wa shahidi ali saboda haka shi wanda ya aure ai dole shi wanda ya daura auren shi ne kama kawai ko ya aka yi dole an sai da ya san wani ake daura aure amma ko da aka yi wannan auren bai dauro ba wani in aka je alkalin zai ba da auren a sake kunna auren tare da in ma suke ba daga nan waliyan suka ce ban da su musamman in waliyan mujibirai ne akwai waliyai mujibirai waliyan da suke iya tilastawa shi ne yarinya ce karama wanda ba da mallaki ma hankalin kanta ba to iya wanda yana da iko na ijibari ya mata dole dan ba ta san da za ta je ta tuka kanta ba to irin wannan uban yana nan aka daura aure ai bai kawai babu ma aure sai ka ji da gidan to ai ba daura ba wannan shine aure ne babu
wanda ya ce Allah ya zara wa malam lafiya da ɗaukaka Allah ya kara mana tare malam matar da take hanyar kwana uku kuma jini ya karbiya a kwana uku ya dawo a rana na uku malam idan jini ne yana lafiya matar da take jini ya zo ya dauke ya zo ya dauke idan har ta riga ta wuce kwanakin da dama kwanakin da ta saba to kwana hudu za ta yi lissafi ta jira har ya zuwa wannan kwana hudu to daga kwana hudu kuma in ma'ana ta yi zarce sai ka daina ta zuwa ya zo yau ya ɗauke gobe dama an ba ta hari na kwana uku ta ƙara kwana uku ya saboda ya zama mata ba yadda ta saba ba tana kwana in kwana hudu ko kake yi ko to za ta jira kwana hudu amma kamar yadda kace in yana ɗaukewa a tsakanin ya zo yau gobe ya tsaya ya zo yau gobe ya tsaya to lokacin da ya tsaya ne in dai ya nauyi to sai ce wanka ka kama ibada idan ya dawo kuma to shi kenan sai ta dakatar da da ibada haka za ta yi rika yi kuma tana lissafa kwanakin har ta lissafa kwana hudu da ta saba yi a fatani idan kwana hudu suka fita abin bai tsaya ba to daga nan kuma shari'a ta ba ta karin kwana hudu istizhari na kwana hudu in a hakan ta yi lissafi ta lissafa kwana hudu har yanzu jinin bai bai tsaya ba a cikin kwanakin nan fito da akwai fararen kwanaki a tsakani kwanakin wata da zai wuce wannan adadin amma kwanakin jinin suke lissafa to in hukun da ta ƙara nan bai tsaya ba ta ya zama wajen istihara sai ta ci gaba da ibadar da haka to alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين Allah ya gafarta mana zunuban Allah ya gafarta mana zunuban Allah ya fata wa yau na mula alheri Allah ya fata wa iyaye mula alheri Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyaye Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyaye Allah ya sa iyayen mu da sauran mamatan mu suna aljanna in ta mu ta zo Allah ka ba mu cikawa da imani Allah muna roƙo ka halin da kasar nan take ciki Allah ka yi mana maganin majalanta a wannan ƙasa masu nufin kafin da shirin Allah ya rika hannayen zaɓaɓɓunmu da aka zaɓa Allah ya tsaya sulhu Allah ya sanya adalci a zuciyoyinmu Allah ya sanya sanya musu adalci da gaskiya a zuciyoyinmu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد بن صالح الإمام والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إله إلا أنت المنتجين